إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابيو قوة شدا وتنجمادا ثاني hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1443 wanda ya zo daidai da sha shida ga watan ɗaya a gregorian kalanda 2022 wannan shine kaset na 30 daidai daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fannin ta'amul bainar zaujai na fadilatu sheikh al'allama muhammad siddiqul minshawi allah maɗaukakin sarki ya masa rahama mun gama da babin da yake magana akan la tahajur illa fil bait kar ka kaurace wa matarka in ma za ka kaurace mata sai dai kauracewa ta cikin gida a nan muka tsaya ko mun wuce al'itizaru inda alkhata ko za a tashi yanzu dai maganin maganin kokonto bari mu fara daga al'ici zaru an inda alkhata din ayi hakuri ko duka karin karatu ne za mu tashi al'ici zaru inda alkhata yi wa mace abin nan uziri a lokacin da ta yi kuskure ba kuma mace ba koma waye a duniya ana so ka dinga zama mai uziri wani lokaci tsakani da allah mukan ƙi wa junanmu uzuri wanda wannan yana jawo matsaloli da yawa a cikin zamantakewa da mu'amala malam ya ce al'itidaru asra'u turki shi yi wa ainihin wato mutum uzuri asra'u turk shi ne hanya mafi gaggawa lissafa'il wuddi bainar zaujaini da yake tantance da wanke da tsabtace soyayya tsakanin mata da mazajensu uziri yana daga cikin manya-manyan hanyoyi mafi gaggawar samar da wankuwa da tatuwa daga dukkanin wata matsala tsakanin mata da mijinta da haka sai malam ya ce fagasilil alama fagsilil alama ka wanke ainihin wato raɗaɗi bi kalimatul itizari da kalmomi na uzuri ai in ba ku manta ba mun karanta da ku a nan kan cewa wani daga cikin magabata ya zo zai wanke kanshi sai ya ce matashi ta zuba mishi ruwa a kayi ya wanke ita kuma da ta ɗaga bota sai ta kwaɗa mishi a kayi sai ka jini ya fito sai ce Allah miki albarka dama ina dab da tafiya gurin wanzami yabin aski sannan yabin kaho a kayi saboda wani abin da yake damuna yanzu kin rage min hanya jinin da ya zuba yanzu ya zama a madadin wancan jini da nake ainihin wato zan je a yi min kaho a kansa to irin wannan uzurin tsakani da Allah ba ma yi wa junanmu shi rage wannan abin mana ba ma yi wa junanmu shi irin wannan uzurin fa na anas radiyallahu anhu anas dan malik Allah madaukakin sarki ya masa rahama yake cewa kanat safiyatu radiyallahu anha safiya matar annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara mai yadda ta kasance ma annabiyyi tare da manzan Allah fi safarin a wata halin tafiya fa'abta'at fil masiri sai ta dinga sanɗa a halin menene tafiyarta ba ta tafiya sosai da sauri tana jinkirtar da su manzan Allah fasta kabaraha sai annabi ya je ya same ta wahiya ta biki tana ta kuka waƙala sai ta ce hamalta ne ala ba'irin baƙe ka ɗora na akan ragon raƙumi wanda baya sauri baya gaggawa fa aka zan nabi sallallahu alaihi wasallama yamsahu ainiha sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya dinga share mata hawaye wa yusakkinuha yana nutsar da ita kalmu'tazari laha kamar dai mai mata uzuri yana mata uzuri akan wannan abin yana mai bata uzuri akan ta yi haƙuri akan wannan abin da ya faru ma'ana tafiya ake yi sai ya zama raƙuminta baya sauri annabi sai waiwaya bai ganta ba ina safiya aka ce tana can baya sai ya koma ya je same ta sai ya same ta tana ta rusa ihu me ya faru sai ta ce ka ɗora nan akan raƙumin da yake baya sauri kun tafi kun yi gaba ni kun bar ni a baya sai annabi ya share mata hawayenta sannan ya bata hakuri akwai namijin da zai ce a ni in ba mace hakuri ai wallahi bata isa ba to ka ji shugaban halittun duniya annabi muhammadu in daraja ce kake ji da ita yasa ka ce ba za ka yi haka ba ya fi ka daraja ko bai fi ka ba in wani mutunci kake da shi wanda ya sa kace ba za ka yi haka ba ya fi ka mutunci ko bai fi ka ba in girma da ɗaukaka kake ji ya fi ka ko bai fi ka ba amma tare da haka yana sharewa matarsa mai hawaye yana cewa ki yi haƙuri ƙalla ma ta jidu kaɗan za ka samu cikin maza waɗanda suke irin wannan abun shi fa bai iya ba da haƙuri ba shi fa bai iya nuna ya yi ba daidai ba a kullun shi ake wa ba daidai ba to wannan yana daga cikin abin da ya haifar da matsala ya ga mace ta kawo ƙara tana cewa wallahi malam kai masa nasiha kullum idan aka zo matsala shi bai iya karɓi laifinsa ba bai iya idan abu ya faru ya tabbata ya yi ba daidai ba ya yarda ya yi ba daidai ba sai dai ni in yarda na yi ba daidai ba amma dai shi ban da shi to wannan yana daga cikin abin da ya haifar da matsaloli tsakanin ma'aurata yanzu ga annabi yana sharewa safiya hawaye yana cewa ta yi haƙuri bai san cewa wannan raƙumin da ya ɗora ta a kai ba shi da sauri ba allah ba mu hali irin na manzan allah waƙila fil hikima an faɗa dangane da hikima ta karantarwa cewa la shay'a babu wani abu yamhul khata'a wanda yake goge kusakurai illal i'tizar in ba mai ba yi wa mutum uzuri ba shi yasa magabata suke cewa mun kasance ko gurin malami za mu je karatu to mukan ce Allah ka binne mana aibin wannan malami da muke za mu je karatu gurin shi saboda kar mu ga aibinsa ya sa mu kasa ɗaukar abin da zai faɗa mana na karatu magabata rufe idinsa suke dangane da aibobin mutane mu kuma yau bincike muke dangane da aibobin mutane ko ba haka bane ana bincika a ji me ya ce ne kam ya yayi me ya faru ta ina ya faru me aka yi kullum ƙoƙarinmu shine mu gano kusakuran waɗanda suke tare da mu imma iyayenmu imma matanmu imma mazajen matan imma waɗanda ake tare ba ma so mu ji menene alheri mun fi so mu ji menene matsala to ita kuma matsala in dai zaka binciko ta yanzu zaka same ta ko ba haka bane shi yasa wani daga cikin masu hikima yake cewa la tambashanna uyuba ghairika ya fata yace unzur li aibika innahu bika ajdaru yace wastur akhaka idza ra'aita naqisatan sai ce falarubbama yanzu wa rijluka ta'thuru yace la tambashanna uyuba ghairika ya fata kar ka dinga yaɗa aibobin dan uwanka ya kai wannan matashi ya ke wannan matashiya kar ki yadda ɗabi'arki halinki shine ki je ki ta faɗin aibin mijinki aibin abokiyar zamanki aibin kishiyar mamarki kaga wata ya tana ce uwarta kishi tana zagin abokiyar zaman mahaifiyarta wai don ta taya mahaifiyarta kishi kuma galibi abin da take faɗa wallahi ƙarya take ba haka abin ya faru ba kawai saboda Allah ya haɗa zama ne da ita da mahaifiyarta kaga wata tana yaɗa aibobin abokiyar zamanta tana faɗin cewa ba ta da kirki ba ta da mutunci ta yi wa mijinmu kaza ta yi masa kaza ai ba dan ma ita ba da gidan yana zaune lafiya jarababbiya ita ne ta zo ta hana mu zaman lafiya ƙarya kuma ake mata duk wannan yana faruwa wata kuma mijin kacokan ɗinsa za ta ainihin wato faɗi mummunan halin shi kuma ya fi kowa alheri a gurinta a duniya amma za ta yi ta faɗa ta yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya ce don haka wanzur le aibika innahu bika ajidaru kullum mutum ya dinga duba me ya aibin shi kina da hasada kina da mugunta kina da keta ba kya sallah ba kya azumin nafila ba kya ba kya akwai abubuwa da yawa wanda kin sani a musulunci ba kya yin su kina tauye su amma wannan bai dame ki ba abin da ya dame ki shine na yar uwarki to wannan duk yana daga cikin rahin tarbiyya kuma yana daga cikin ma'anar mace bata zama ta kirki ba da haka yace wanzur li aibika innahu bika ajdaru sai ce wastur a haka idara aita na ƙaisatan ka dinga suturta wa ɗan uwanka in ka ganhi da wata naƙasa in ka ganhi da wata tawaya duk wanda ka gani da wata matsala ka sani jarabawa ce Allah ya masa ko kuma kai ma baka fi ƙarfin Allah ya jarrabe ka da wannan mai ba eh wannan jarabawar ba don haka ya ce wastur a haka idara aita na ƙesatan ka yi wa ɗan uwanka sutura ka rufa mara asiri in ka gan shi da wata tawaya sai ce falarubba ma yanzu akwai yiwuwar zuwa gaba shi ya tsira daga wannan matsalar da kake hangensa da ita warijiluka ta asuru kai kuma kafarka ta samu asar na wannan abu ma'ana a ce kai kuma ka faɗa cikin wannan laifin an gane magana da kyau ku shine a hutubobi da muka yi kusan guda uku dangane da abin da ya shafi ikhlasi na yi wata magana wanda bayan da na yi wannan magana daga baya wani ya kira ni ya ce min wallahi malam abin da ka faɗa haka ne Allah ya raba mu da faɗin maganganu akan wasu wanda idan muka yi wasa abin su ya dawo kanmu maganar da ne shine na ce matsalar tsaron ƙasar nan lokacin da wannan gwamnatin ta zo tana neman shugabanci a ƙasar nan sai ta ɗauki wannan abun a matsayin abin kamfen ko ba haka bane ta dinga yayatawa ƙasa ba lafiya ƙasa an ki a ba da tsaro an ki aiwata tsiya aka dinga abun nan ashe a cikin zuciyar da yawansu ba wai buƙatar su zo su su kawo gyara ba abin da suke nufi shine jama'a su ga bakin waccar gwamnatin su su samu hayewa a dalilin haka sai Allah ya ce to ku je bukatar ku ta biya amma zaman lafiyar kuma ba zan ba da hiba dan kuma ba shine manufar ku ba munafukan Allah sai kasa ta zo ta ƙara ta ƙara rikicewa a hannunsu ashe kenan inda a ce da kyakkyawar niyya suka yi wancan maganganu cewa su idan sun zo za su kawo gyara Allah zai ba su nasara ko ba zai ba su ba zai ba su to wallahi bari ku ji duk wata mace da zaki je ki faɗi mummunar magana a kanta ko ki je ki yaya ta yi ta yi kaza na rantse miki da Allah in dai mummunar manufarki shine a ga aibinta ba wai kina so ta gyara ba ne ta samu rahama a gurin ubangiji wallahi in kika wasa kafin ki mutu sai Allah ya jarrabe ki da wannan abin da kike aibata ta da shi yes kalle ni da kyau baki nake ba fari nake ba ka tamburi ne ya bata ni in ji yara da fada an gane magana da kyau ko Allah in kika wasa wallahi tallahi sai Allah ya jarrabe ki da wannan abin kema saboda ba manufar ki ta gyara ba manufar ki kawai a gabakinta a gaba ta kyauta ba a ga ta zama mutuniyar banza shine damuwar ki wannan shi yasa ke ta wannan maganganun wallahi zai yi wahala ki kwanta ki mutu baki aikata irin wannan abun ba da haka mu yi hankali ko me zaka faɗa akan mutum in so samu ne same shi shi da shi ka gaya mishi wannan shi ne babbar manufar gyara ko kana so ya gyara ne kana so ya zawo kan hanya ne amma ya zama surutu a gefe kare mutane ka faɗa musu hayaniya wannan yana haifar da kai ma Allah sai ya jarrabe ka da irin wannan masifar Allah ya yi mana don haka dole mu dinga yi wa junanmu uzuri da gaggawa uzuri da gaggawa ai na ba ku kissar wata mata mai kyanwa kun san ko da yake har yanzu tana faruwa wani lokaci wasu dabbobi a gida Allah yana hore su su zamanto kamar masu gadin gida da kyanwa da kare yawanci idan suka saba da masu su suna zama masu gadi na gaskiya yanzu ku duba kare yana da wata ɗabi'a wanda galibi mutanenmu ba su da wannan ɗabi'a kare yana da wata ɗabi'a duk yanda mai gidan shi ya yi masa rashin mutunci shi kuma baya saba mai gidan umarnin shi za ka dake shi ya yi ihu ka ɗaga abun duka ka bi shi da gudu ya gudu amma idan ka jefar ka kama hanya ka tafi sai kuma ya zo yana binka a baya a baya ko kare bai da wannan ɗabi'a ɗan adam idan ka dake shi in ya yamma to ƙarshenta ba za ku sake haɗuwa ba sai a lahira ya watsa duk alherin da kai masa kuwa a duniya in dai kai masa ba daidai ba in ya gudu ya barka ta sai a filin tashin kiyama za ku yi karaskiya da shi ya rabu da kai kenan to kare ba haka yake ba ku duba dai dabba irin kare wulakantacciya amma tana da wata ɗabi'ar da hatta ɗan adam ba shi da ita ya yarda da mai gidan shi ya amintu da shi zai mar hidima ko da kwa mai gidan ya wulakanta shi matukar mai gidansa ne to za ki ga abin da shi yasa za ki ga yanzu in kina hawa social media za ki ga turawa suna saka irin karnuka da aka yi musu training yadda suke protecting ɗin iyayen gidansu da yadda suke ba su gudunmawa wajen rayuwarsu amma mu ɗan adam ba haka muke ba mutum zai ma alheri ɗari ranar da aka samu aka sai maka wani abu shi kenan sai ka ce ai mutumin banza ne ai ai dan iska ne ai ai da kake ganin sa ba mutumin arziki ba ne ai Allah ya sauwaƙi Allah ya yi mana Allah ya harama wannan ɗabi'a to kyanwa ita kuma daga cikin ɗabi'arta shine ta iya gadin gida za ta kama ɗera ta hana hiye barna a gidan za ta kama tsaka ta hana ta barna a gidan duk wani ƙwaro idan da kyanwa a kusa to ba zai iya barna a cikin gida ba tana iya kare mutanen gida daga duk wani abu na cutarwa to wata mata ce tana da jaririnta wata mata ce wata mata ce tana da jaririnta suna da kyanwa a gidan an saba da ita kowa ya santa a gidan wata rana ta shiga wanka ta bar jaririn a cikin ɗaki sai ta jiyo jariri yana ta tsala ihu ya ya ya ya ya yana ta ihu Allah Allah take ta fito ta ji me ya ta ga me ya faru da jaririn nan tana fitowa daga ban ɗaki sai ta ga kyanwa ta fito daga ɗakin da jaririn yake kuka da jini a bakinta to sai ba ta yi wa kyan wannan uzuri ba ba ta tsaya ta binciki me ya faru ba ta ɗauki abun duka sai kyanwar ta kalli matar sai ta kalli cikin ɗakin tana mata ishara ta duba fa me ke faruwa a ɗakin amma ina idan matan nan ya rufe abin da ta riya a kanta shine ta shiga wanka ta bari jariri yana kwanci kyanwa ta je ta ya galgala shi don haka ta ɗauki abin duka ta yi nan kyan wannan ta yi nan tana ihu tana mata ishara ta leƙa ɗaki to ba mutum ba balantana yi magana ta kai mata duka nan ta kauce har dai daga ƙarshe ta samu nasara ta maka wa kyan wannan abin duka kyanwa ta yi tsalle ta faɗi gefe burbur ta mutu matan nan ta ajiye abin duka tana shiga cikin ɗaki sai ta samu ahe maciji ne ya zo ya hau kan jinjirin ita kuma kyanwar 'yar gida ce sai ta ga gaba ko ya zo zai cutar da ɗan gida ta je ta jira akan macijin suka dinga daga da shi macijin har ya sassari kyanwar amma ta ya galgala macijin ta jefar da shi a gefe jinjiri lafiyarsa kalau babu abin da ya same shi mutsu-mutsun da suka dinga yi da kyanwar da macijin shi yasa yake ta wannan tsala iyo matan nan ta da ta nemi guri ta zauna ta rasa inda za ta sa kanta aikin da kyanwar ta yi ko ita bata isa ta yi shi ba haka ne ko ba haka ba amma ta kashe ta kuma saboda bata yi mata uzuri ba bata tsaya ta bincike me ya faru ba al'uduru an badira dole mu dinga yi wa junanmu uzuri da gaggawa kafin mu yi wa mutum hukunci mu tsaya mu fahimci me ya faru amma wata tana jin magana sai ta je ta dorar ai an ce ya ce kaza ai an ce ta ce kaza ai an ce an yi kaza ba ta da bincike ba ta da masaniyar me ya faru ba daidai bane ba halin musulmi bane musulmi an san shi da yi wa ɗan uwansa uzuri to wannan yana daga cikin matsalar da yau muka tsinci kanmu a ciki dole ne sai mun gyara a zamantakewarmu da mazaje mata zamantakewarsu da mazaje suna da wannan matsala iyaye zamantakewarsu da 'ya'ya suna da wannan matsala 'ya'ya zamantakewarsu da iyaye suna da wannan yaro da mai gidansa a shago akwai wannan matsalar haka ne ko ba haka ba ba wanda yake wa dan uwansa uzuri malami da ɗalibansa akwai wannan matsalar shi baya musu uzuri su ba sa masa uzuri kowa baya yi wa dan uwansa uzuri to yana da kyau mu ji tsoron Allah mu dinga yi wa junanmu uzuri saboda wannan zai ba mu dama mu gane menene matsalolin junanmu kuma ta yaya za mu shawo kansu don haka malamai suka ce lashe a yamhul khata'a babu abin da ke share kuskure illal i'tidar in ba yi wa juna uzuri ba yanzu nan zai share kuskuren mutum amma matukar ba za ka yi wa mutum uzuri ba to ka dinga ganin sa da laifi kenan har abadan abidina Allah ya sauwake Wakila wasu malamai suka ce al i'tidaru anil khata yi wa mutane uzuri akan kusakuran su afdalu turki shine ma hanyar da tafi lisafa'il wuddi wa tibun nufusi saboda a samu wankuwar kirji da zuciya da kuma tabbatacciya kuma tatacciyar ƙauna da juna an gane magana da kyau ku wannan shine hanya mafi sauƙi wajen samar da wannan ta haddasa rajulun ilan ra'atihi wani mutum ya yi hira da hi da matarsa kun san wani lokaci ana cikin magana sai ka gasa mutum wata magana kai baka ma san ka gasa mar magana ba sai daga baya ko dai shi ya an karar da kai ko kuma kai ka gane kai anna wannan kalmar da na faɗa na kyauta kuwa ɗayan biyu ta faru to wani mutum ne suna hira da matar shi fa akhta a fi haqqiha sai ya kuskure ya faɗa mata wata bakar magana fa sha'ura bi qata'ihi amma kafin a je da nisa sai ya gane a ya kuskure na fata an fahimta fatawakafa anil hadith sai ya shiru ya daina hirar kun san dama mai yawan surutu yana da matsala ko cikin mutane aka samu kullum aka zo aka zauna kai za a yi ta jin muryarka to ka za ka yi ta bala'i za ka yi ta ɓaro ta billahi lazi a cikin kawaye a cikin an zauna ke kaɗai ake jin muryarki shikenan za ki ta ɓaro bala'i kina yaɓawa ina wata wancan ai ba ta iya bakinta ai ki ji har a cikin yan uwa da kawaye ana ce a'a ai wancan ina ai in dai kana so ka ji rediyo faɗi ba a tambaye ki ba to tafi gurin wanci ko wata ita kuma haka Allah ya jarrabe ta ko guri aka zo ta hana kowa magana a gurin kina ɗauko hira to ta san hira ba kaza aka yi ba eh wallahi an yi kaza an yi kawai hita ta fa ba ta fa san me ya faru ba la ilaha illallah kawai ke kika ɗauko hirar yanzu ita kuma hita ta fa hita ƙarasa ta iya hirar kowace ce ta iya labari kowanne ne da wanda tana nan aka yi da wanda ba ta nan aka yi da wanda ta san me ya faru da wanda bata sani ba ta iya ba da labari farfara kenan an gane maganar da kyau ko to dole ne a zamto ana kame baki don haka da ya gane ya yi kuskure sai gum wa amsaka biyadiha sai ya kamo hannayen matarsa ya rike wa kala sai ya ce samihi ne don Allah ki yafe min ki ya haƙuri kaga bata ma gane ita an mata ba daidai ba shi ya gano da kansa ko amma sai ya marmaza sai ya tsaye da magana tukunna da farko na biyu sai riko hannayen matar na uku sai ya ce don Allah ki ya haƙuri ki yafe min wallahi na yi abin da ba daidai ba faƙad ƙara'atu fil hikima ya ce na karanta a cikin wasu maganganu na hikima innal insana kun gani ko lallai ɗan adam kullama kathura kalamuhu duk lokacin da maganganunsa suka yi yawa kathura uhu to kusakuransa kwa za su yi yawa ya ce na karanta ya ce ba komai ya jamu wannan gazar ba illa yawan bala'in surutu na ta kwaikwaiwa na fata an fahimta ko ta tsuntsuwa wai ta kwaikwaiwa wanda yake yamma tsanan ku ba ku zaman ƙauye ba duk yan bariki ne muna nufin yan birni fa ba yan iska ba kun san yawanci wani an ce yan bariki wai to ana nufin yan iska ba haka magana take ba yan bariki shine wanda suka tashi a birni ba su zaman ƙauye ba an gane magana da kyau ko yauwa wanda suka tashi a birni ba su zaman ƙauye ba su ne ake cewa yan bariki a gane da kyau to akwai wata uwa ana ce mata sakwai kowa za ki ga tana yin gida irin babban gida hakan nan akan bishiya kuma za ki sami su gidajen da yawa shine bahaushe yake ce mata sakwai kwaiwa in dai aka ce sun zo sun sauka akan bishiyar gidanku to kukan babu baccin dare babu na rana saboda tsabar kukansu da ihunsu ga su da muryar bala'i wannan ta shiga gida ta fito da gudu wannan ta shiga sun dinga yi kenan saboda haka in kuna so ku yi bacci sai dai ku tashe su a gurin da jifa da waye waye waye to wata zaka samu yadda ka san wannan tsuntsuwar haka take ta kwaikwaiwa ce ita ma Allah ya kiyaye to shine yake cewa wa qala yace samihi ni ki yafe mun faqad qara'atu fil hikma innal insana kullama kathura kalamuhu kathura khatu'uhu dan adam idan maganganunsa suka yi yawa to kusakuransa za su yi me za su yi yawa fabtasamat ku ji matar arziki ita kuma sai ta yi murmushi babu ta sama zaujatuhu sai matar ta yi murmushi wa ƙala sai ta ce gafartu laka wallahi na yafe maka me dalilin da yasa ta yafe masa sai ta ce litibi kalbika saboda kana da zuciya mai kyau ka iya in kai ba daidai ba ka bayyana ba daidai ɗinka ba wannan shi kuma ni na ji daɗin haka kun san wata fa ba komai take nema a gurin mijinta ba abinda take so a gurin mijinta kawai shine in dai abu ya faru ya gane ba daidai ba yayi to ya dai ba daidai ba in dai zai yi wannan to ya gama da ita wata wannan kadai take bukata amma wallahi sai mutum ya kekashe kasa ya hau kan rimin gado ya fado kan na bera ya ce billahi lazi bata isa ba wane ita na gaba da ita yayi tsararo kaza kaza kaza kaza to ana so mutum ya zama kuma wallahi wannan alama ce ta tawabu alama ce ta tawabu wani daga cikin abokai ya je gidan wani abokin shi sai samu sun samu sabani da matar mijin yana ta bata haƙuri yana ta bata haƙuri sai da suka gama za su tafi sai ce amma wani wani abu na zo na gani kuna yi da matarka duk da cewa harkar gida ba ka shiga amma dai ni abin bai mun bai ce me ne ya ce naga kana ta bata hakuri ya ce eh nayi ba daidai ba dan me yasa ba zan bada hakuri ba ya ce a'a ai mata ba a musu haka ya ce a dakata da Allah wane dakata da Allah ni ba mata nake bi ba annabi nake bi annabi ya ce man tawaba lillahi rafa'ahu Allah duk mutumin da ya kankan da kai dan Allah Allah zai ɗaukaka shi ya ce matan nan na farko na mata ba daidai ba ni na san nayi ba daidai ba na biyu na ba ta haƙuri akan ba daidai ba me laifina na rantse da Allah in duk duniya mata za su raina mutum ni ba za su raina ba da izinin Allah dan na bi sunnar manzon Allah ne ina fata kun fahimci magana yace dan haka maganar cewa wai za ta raina ni su mata ba a musu a ni ban san wannan ba ni hadisin annabi na sani kuma shi nake wa biyayya to kun ga yawancinmu ba mu da wannan tunanin mu a lokacin da muke irin wannan sai muna tunanin wai ai idan kai haka mace za ta raina ka wai ni da Allah in tambaye ku wanne raini kuma ya shawar tsakanin mata da miji dan Allah ku gaya min shi me ya saura shegantakar banza shegantakar wofi kawai ni na rasa wannan ma- ma- magana ne wai mace za ta raina to me ya shaura kuma ka ji wani sauna kira mana shashashawan kaga sakarai ku taho tare me ya saura da Allah in za ka yi abin da shari'a ta ce ma kawai ka yi in ba za ka yi ba ka bari ma duk wannan maganan za ta raina ka ai raini tun tun shekaran jiya ma ta jima da raina ka ai na san kun gane in ko ba ku gane ban ƙara bayani to an gane ku don haka ta ce gafartu laka wallahi na yafe maka litibi kalbika saboda daɗin zuciyarka da kyawun zuciyarka wa husni hadithika kuma da s- daɗin zancenka kana da hira kun san mata Allah ya jarrabe su da san hira su kuma yasa idan mace ta auri mijin da baya zama la ilaha illallah ta shiga tara wallahi wata tana iya hana ta abinci ta zauna lafiya amma in ba ka zama kuna hira ba za ku zauna lafiya da ita ba haka kawai aka ce a bata labari ba fa abin da ya faru a duniya amma ita ce kawai a bata labari haka sidda dole ka kirkiro shafa labari shudi billahi lazi dole in kuma Allah ya sa kai ma goga ne wajen iya kirkiro labari da hira to falillahi alhamdu wal minna wai za ni tatar da mu je muku sai ai ta tafiya Allah ya ƙara muku lafiya eh ya haɗa mu da ku a jannatul firdausi wallahi kuna burge mu billahi allazi la ilaha illa huwa eh Allah ya muku albarka eh yawwa so gaskiya saboda lokaci mun gama da babun nan za mu tashi alaika bi ta'alimi ahlika ku ya haƙuri ban zo da wuri ba kuma gaskiya ba ma so mu dinga wucewa sha ɗayan nan da rabi ko yawwa so goma da rabi zuwa sha ɗaya da rabi to yanzu sha ɗaya da rabi da minti hudu don haka sai mu haƙura a haka in allah ya sa sati mai zuwa muka zo da wuri sai mu yi awa ɗaya dindi yadda muka saba allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ya sa albarka cikin abin da muka faɗa allah kuma ya sa mu gama da duniya lafiya allah ya sa aljanna makomar mu ce allah ya haramta wuta cin naman jikinmu ubangiji maɗaukakin sarki ya zauna da mu lafiya a gidajenmu da mu da 'ya'yanmu da matanmu ya kuma albarkaci iliminmu da rayuwarmu baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu akwai tambaya ne? na? to yawon rike da wannan duka
da farko muna ba da uzurin malam abubakar sadiq famasi wanda yanzu haka suna hanyar zu- hanyar su ta zuwa borno yana buƙatar addu'a mu fatan allah ya sauke su lafiya ya tsare musu hanya kuma can ma ya tafi harka ce ta da'awa wata karatu ne aka gayyace shi daga maiduguri ma kamar da yake ce min ɗazu za a yi tafiya kamar daga gombe kuma zuwa da arazau sun je maiduguri ma muna fatan allah ya tsare su allah ya dawo da su lafiya wannan takardar take gabana da kuɗi naira dubu ɗaya da kuma alƙur'ani ga can wata baiwa Allah ce ta kawo sadaka take cewa ta yi aure amma kuma ko tana fuskantar matsala ne a gidanta wadda take buƙatar a yi mata addu'a Allah ubangiji ya zama da ita lafiya ita da mai gidanta da abokiyar zamanta da kuma sanya albarka a cikin auren so wannan shine ina jin da kusan wanda suka rubuto addu'a kenan amma dukan mu dai muna da buƙatan addu'o'i ne muna da matsaloli da damuwoyi da buƙatu na alkhairi a roƙa mana Allah ya biya wa kowa buƙatunsa na alkhairi
to a baiwar Allah da kika aiko da dubu ɗaya da kuma ƙur'ani da nufin a taya ki addu'a insha Allah dubu ɗaya dama akwai asusu na su kwamiti ko da suke tarawa da haka gashi nan sai a mika musu su saka a ciki ƙur'ani kuma ga masallaci ko kuma mu duba wani mabukaci sai a bashi muna muke addu'a wannan a hali da yake ciki Allah maɗaukakin sarki ya fitar da ke Allah ya kawo miki sauki Allah ya yaye miki Ah, haka ake bukata idan mutum yana cikin wata damuwa sai ya wani aikin alheri sai ya tawassuli da shi ya kamun kafa da wannan aikin cewa ya Allah na yi wannan aikin da nufin halin da nake ciki Allah ka fitar da ni sai ki ga cikin ikon Allah Allah ya amsa kuma ya fitar da kai daga cikin wannan hali muna addu'a Allah ya fitar da ke Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ce makomar mu sa malam sadiq Allah ya dawo mana da su lafiya akwai hajiya sa'adatu aminu mata ga dan majalisar tarayya mai wakiltar balanga da kuma shangon yawa tsohon dan majalisa mata ce gare shi alhaji ali isa jesi wanda cikin iyawar allah sun gina masallatai guda uku kuma jiya suka bude su duka daya a filiya daya a garin shangon daya kuma a cikin kumo wanda suka gayyace ni na je muka shaida bude wannan masallatai amma dai guda biyu muka je ba mu je ɗayan ba to muna addu'a allah ya sa albarka a cikin waɗannan ayyuka da aka yi ya kuma saka musu da alkhairi allah maɗaukakin sarki ya kara musu buɗi cikin dukiyarsu domin ci gaba da irin waɗannan ayyuka na addini musamman wannan yankuna an sani suna da buƙatar irin waɗannan aikace-aikace masallatai makarantu da ƙoƙarin yaɗa da'awar musulunci saboda halin da wannan yankuna suke ciki to muna addu'a Allah ya kara musu ƙwazo wajen wannan aiki din mu kuma da muka je muka buɗe muna addu'a Allah ya tara mu cikin ladan da wanda duk suka taimaka wajen wannan aiki din ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله